العلي العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فاخذه إلي عند هذا إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاظ بسم الله قوائد شافي نوع شافي نوع na ashirin da bakwai namu na ashirin da takwas ne ina za mu tashi wa sifatu su'al siffar tambayar da ake yi wa musulmi da wanda ba musulmi ba a cikin kabari an ya kulal malakani mala'ikun nan guda biyu wa huma su ne munkarun wa nakirun munkarun da kuma nakirun za su ce wa mamaci man rabbuka wane ne ubangijinka tambaya ta farko in ya ba da amsa sai a ce wa ma dinuka menene addininka in ya ba da amsa sai a ce wa man nabiyuka wane ne annabinka wanda Allah ya aiko maka in ya ba da amsa sai a ce wa ma qiblatuka da ce ce alqiblarka shi ne tambayoyin da za a yi masa game da abubuwa guda uku guda hudu man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka fa amma al-mu'minul kamil amma kaga mu'mini cikakke wanda magana yake cewa la yakmulu imanul mar'i imanin mutum ba zai kammala ba hatta yuhibba li akihi ma yuhibbu li nafsihi ko da kuma irin hadisin la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa walidihi wan nas ajma'in wannan shi da ake tabbata al-mu'minul kamil to idan irin wannan mumini aka yi wasu wannan tambayoyi fa yaqulu yana faɗa bi sur'atin da gaggawa yana cewa Allahu rabbi Allah ne ubangiji na amsar tambaya ta farko kenan ya aka ce man rabbuka sai ya ce Allahu rabbi wal islamu dini ya aka ce wa ma dinuka menene addininka sai ya ce musulunci ne addini na wa muhammadun nabi in aka ce wa man nabiyuka wane ne annabinka sai ya ce Muhammadun Nabi annabi Muhammadu shi ne annabi na. In aka ce wa ma ƙibla suka me take alƙiblar ka da kake fuskanta kai sallah sai ce wal ka'abatul musharrafatu ka'aba madaukakiya ƙiblati ita ce alƙibla. Wannan in mumini cikakke ne ana tambaya yana ba da amsa bi sur'atin da gaggawa. Fa ya ƙula ni lahu sai waɗannan munkarun da nakirun guda biyu sai su ce masa. Kad alimna haƙiƙa mun sani dama annaka da muƙinun kai mai yaƙini ne ba ka shakku cikin lamarin Allah. Nam ka yi bacci ko ma ka yi baccinka, naumatar arus irin baccin ango, allazi la yuki zuhu wanda ba mai farkar da shi, illa a habbun nasu ilai sai mafi koyar mutane gare shi. Ita ce amarya, ita ce a habbun nasu a wannan lokacin inda ana maganar ango da amarya. yana bacci angwanci a satin farko da aka bar aure ko a daren farko da aka wayi gari yana bacci da safe to wannan a shari'a ma an ɗaga masa kafa an ce in azahar sai aka kira sallah farkon mukutari kar a tashe shi idan tsakiyar mukutari yayi bai tashi ba kar a tashe shi sai ƙarshen mukutari an masa rangwame sannan a ce to ka tashi sallar azahar mukutarinta ya ƙare to irin wannan baccin za su ce ka ka kwanta ka yi baccin ka lafiya irin baccin ango wanda ba wanda yake ta da shi illa a habbun nasu ilai sai mafi soyar mutane gare shi wa yufsahu fi qabrihi kuma za a yalwata a cikin kabarinsa kabarin nan da aka sa shi bai wuce fadin ɗani ɗaya ba wanda aka sa shi a ciki a makaifa to shi za a ja bangon gabar da na yamman a faɗaɗa shi maddalbasa iya ganinsa wa yanzuru ila maq'adihi fil janna kuma zai dinga kallo zuwa ga mazauninsa na gidan aljanna za a yalwata masa a yaye masa hijabi a nuna masu ga makomar ka can amma yanzu kana cikin hayatan barzakiya ana cikin rayuwar barzaku ne ba dama a shiga aljanna amma ga bishara nan ga gidanka nan na aljanna yana gano gidansa da ni'imomin da yake ciki da matayensa na aljanna da Allah ya tanada masa da wiridalu din nan wiridalu mukhallazuna ko gilmanun lahum ka annahum lulu makarun bidai zai dinga ganin abubuwan da Allah ya tanada masa a gidan aljanna amma shi yana cikin kabarinsa ba za a shiga ba sai an tashi alkiyama to alhamdulillah wannan mumini kenan ya kasa mutanen da ake wa tambaya kashi uku akwai almuminul kamil akwai kuma alkafir akwai almunafik to kowanne akwai irin yanayin amsar da zai yi idan an masa waɗannan tambayoyi alhamdulillah ne akabari shafi na nawa shafi na hamsin da to ina za mu tashi shafi na hamsin da hudu wa man naqasa wa zada wanda yayi ragi yayi dadi a cikin sallah daya sajada qabla salam zai sujada gabanin sallama bi ma'ana a sallah daya ya rage abin da yake jawo qabli kuma a cikin sallar dai yayi ƙarin abin da yake jawo ba'adi kamar misali ya manta karatun sura a wata raka'a daga cikin raka'o'i biyun farko kaga sujada qabli ta kama shi to a ƙarshen sallah kuma sai manta ya ƙara raka'a ɗaya kaga a nan kuma sujjada ba a ta kama ko ya manta ya ƙara ruku'u ya zama biyu a raka'a ɗaya ko ya ƙara sujjada ta zama uku a raka'a ɗaya ko ya manta ya maimaita karatun fatiha ko ya manta ya yi sallama a raka'a ta biyu yana sallamewa ya tuna ya tashi ya ciko kaga sujjada ba a ta kama shi can kuma ƙabli ta kama shi to sujjada ƙablar salami zai yi sujada kabili ne kawai ba zai yi ba'adin ba to haka duk inda suka haɗu kabili da ba'adi to kabilin ta kore ba'adin in yayi kabili ba zai yi sujada ba'adi ba a sallah daya wa man nasiya sujudar qabiliya mutumin da ya manta sujada kabili ya tabbatar kabili ta kama shi to amma da ya zo sai ya manta bai yi kabilin ba hatta sallama har sai da ya sallama yana sallamewa sai ya tuna sajada yayi wannan sujjada qablin in kana qariba amma ya kasance a kusa ne wato a kusa da sallama yana sallamewa sai ya tuna af a shefa qabli ta kama ni ban yi ba to ya fadi yayi wannan sujjada qablin kuma ba komai ba wani ba'adi da zai yi a nan gaba saboda me saboda qabli da ba'adi ba sa haduwa a sallah ɗaya gashi dai yayi ƙarin rukuni ai sallama ƙari ai rukuni ce a sallah kuma ya yi ta ba a gurgunta ba domin in ya yi ƙablin nan da ya tuna in ya sai ya sai ya yi sallama to sallaman nan da zai yi ta biyu ita ce asalin sallamar sallah waccan da ya yi da farko ita wannan rafkanuwa ce ba ta cikin misali ta gane ai a sura ta zahiri wanda ya gan shi ya yi wannan zai kai ya shiga da ba'adi ko inda ya yi sallama kuma ya sujada guda biyu kuma ya tahiya ya yi sallama a zahiri sujada ba'adi ya yi amma a hakika sujada kabli ce domin mai wancan sallamar da ya yi rabbanuwa ce ina fata an gane ba ta cikin lissafin ayyukan sallah sujadar da ya yi guda biyun nan tana nan a kabulinta sallamar nan da ya yi ta biyu ita ce sallamar sallah abin da ya sa ba zai ba a ba saboda ya yi ƙarin sallama saboda in kabli da ba'ali sun hadu ba a maimai ba a yin ba'ali to ka ji yadda wannan hukunci yake wannan in kana ƙariban in ya tuna ƙabilun nan a kusa da sallamar da ya yi wa in ɗala amma in lokaci ya tsawaita au kharaja min al masjid ko har ma ya fita daga masallaci ya yi takun da ya wuce uku sai ya tuna cewa ya bar sujada ba abi to badalar sujudu wannan sujada kabilin ta ɓaci sujadan nan da zai yi ta kabili yanzu ta ɓaci wa tabbulu salatu ma'ahu sallar ma tana ɓaci tare da ɓacin sujada ƙablin nan amma da sharaɗi in kana ala salati sunan in ya zamanto ƙablin nan abu sabarin sunnoni uku ne au aksaran min zalika ko mafi yawa daga sunna uku idan wannan ya faru gare shi ya tuna wata ƙabli da ya manta lokaci ya yi tsawo to ya wato ya zauna ya tuna tsam shi asali ne abin da ya jawo ƙablin idan suna biyu ce kaɗai shi ne ce wa'illa inda kai suna uku ba suna biyu ce ko suna ɗaya wala ta fi sallah ba ta ɓaci sai dai ya zo ya rama wannan sujada ƙablin a haka ka gane ai in ya zama ya manta karatun sura ne kaɗai abin da ya jawo kabilin a raka a ɗaya kaga sunna biyu ya bari karatun sura da tsayuwa domin ta ko ya manta zaman tahiya na tsakiyar sallah zaman tahiya na farko kaga shi ma sunna biyu ne ga karatun tahiya ga zaman ta ga zaman tahiyar sunna biyu ko kuma sunna guda ɗaya mai ƙarfi ya bari shine asirtawa bayyanawa kai inda ake bayyanawa ya manta ya asirta kaga ya manta bayyanawa sunna ɗaya ce amma mu'akkada mai ƙarfi ita ma ana mata sujada qabli to idan irin waɗannan sunnonin ne wanda ba su kai uku zuwa sama ba ya jawo sujada qablin to fala taqulu sallah ba ta baci amma in abin da ya bari ya kai sunna uku zuwa sama to wannan sallar tasa ta baci wa man nasiya sujudal ba'diyya duk wanda ya manta sujjada ba'adi ba'adi ta kama shi a sallah yana sallamewa sai ya manta bai yi ba'adin ba har ya tashi ya tafi sajjadahu ya dawo ya sujjadu wannan ba'adin walau ba'ada ami ko da bayan shekara ne ita da lokaci ya yi tsawo ba ta ɓaci dama sallah ta cika ita ɗin ba ragi ba ne ƙari ne ba ragi ba ce ita ƙari ce to saboda haka ita ba ta kai su zai laƙabli ƙarfi ba don ka manta ta ko ko da bayan shekara ka tuna za ka yi alwala ka zo kalamu wani su jada ba adin sallah ba ta ɓaci alhamdulillah Ziya ta na nawa. Tashi na nawa? Sai ka tashi ka same su gani. Ina za mu tashi? Tashi ɗari da nawa? Ah? Yawwa. Biya tashi ɗari nawa? Ɗari da tamanin da bakwai. to ina za mu tashi injiya wa amma al'aqiqatu amma kaga dabbar suna idan amma aihuwa ka yanka dabbar suna fa mustahabbatu mustahabbi ce dabbar suna wahi abin da ake ce mata aqiqa azdabihatu dabbar da ake yankawa allati tuzbahu yawma sabi'u wiladati al-mawlud wacce ake yankawa ranar bakwai ɗin abin haihuwa, ranar ɗan da aka haifa idan ta cika bakwai, to dabbar da za a yanka masa ɗin na ita ce aƙiƙa. Wa yi raɗu fihi ma, fiha ana sharɗantawa fiha cikin dabbar suna, ma yi raɗu irin abin da ake sharɗantawa fit da hiya cikin dabbar layya. Irin abin da muka faɗa a cikin layya cewa wa yi taƙa fiha aiba ko al'uyuba kullaha ana kiyaye aibi gaba ɗaya cikin dabban layya da hadaya ya ce fa za ta zuzu fi hal aura uko dabba mai ido ɗaya ba ta isa da al'ajifa uke kashashiya ko da al'arja'u gurguwa ko da almariba mara lafiya duka waɗannan aibi ne da yake hana yin layya to ana sharɗanta wa dabbar suna ita ma sai ta kubuta daga wannan aiboba gaba ɗaya. Wa amma zabu amma ka ga yadda ake yanka, sawa'un yankan na dabbar layya ne, ko dabbar hadaya ce, ko dabbar suna ce, ko dabba ce haka, wanda ba ta ibada ba za a yanka don a ci nama. to musulunci ya yi doka da sharuɗa na halaccin wannan yankan fahuwa yanka a musulunci shine qad'ul hulqum yankewan makogwaro jami'ihi baki ɗayansa ya fata an gane makogwaron nan ba wai wuya ba fa gaba ɗaya a makogwaro makoshi in ji fakwatawa a yanke makoshi jami'ihi baki ɗayansa wa qad'ul wadajaini da kuma yankewan jijiyoyin nan guda biyu na gefen wuya wannan shi ne cikakken yanka a yanke makogalo gaba ɗaya kuma jijiyoyin nan guda biyu gaba ɗaya su ma a yanke su wala yujizu wa aqallu min zalik mafi karanci daga wannan baya isuwa in mutum ya yanke makogalo duka ya bar jijiyoyin nan ko ya yanke jijiya ɗaya ya bar ɗaya to cin dabban nan bai halaka ba ta zama mushi ko ya yanke jijiyoyin gaba ɗaya amma makogalon bai yanku gaba ɗaya ba shi ma dabban nan bai halatta a ci ba dole sai an samu yanke makogaro gaba ɗaya da jijiyoyi gaba ɗaya wa zabhul mar'ati yankan mace ja'izun halal ne wai ba dole yanka sai namiji ba ko mace in ta yanka da sharaɗin yanka ta yi bismillah sai a ci ina ina fata an gane kuma ba sai mace kadai ba ba sai musulmi kadai ba mai sharhi da ya ce maka wa rabhul mar'ati ai al mumayyiza ba sai balagaggiya ba ma wanda take mumayyiza ta san komai sagiratan kalama ce au kabira ko babba ce balagaggiya hurratan yantacciya ce au amatan ko kuyanga ce muslimatan musulma ce au kitabiyatan ko ahlul kitabi ce inda Allah ya ce wa da'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa da'amukum hillul lahum ko da'amul ladina utul kitaba yace abincin waɗanda aka ba wa littafi yana nufin yahudu da nasara wato abinci a nan ana nufin naman da suka yanka ja'izun cinsa halal ne mai shai yace maka wata sihu zakatul kitabi yankan ahlul kitabi yana inganta ga musulmi ya ci bi sharɗi Allah ya akula da mai sata amma da sharaɗin shi baya cin mushi ahlul kitabi na gaskiya ba sa cin mushi saboda littafin su ya hana mushrikai majusawa masu cin gumaka masu bautar gumaka su da suke cin mushi amma ahlul kitabi na asali ba sa cin mushi ka gane ai wannan fa yana gaya maka abin da mazhaba sai shar'anta bayan halaccin da Allah ya gaya mana wa da'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa da'amu hum hillul lakum ko to a mazhabar malikiya sharadi ne ya zama alul kitabun nan da yayyanka baya cin mushe shi kansa wa zakka bi hadratil muslimin kuma ya yanka dabbar a gaban musulmi arifin bi haƙiƙatin zakati shar'iyya musulmin kuma wanda yake da ilimin haƙiƙanin yanda yanka na shari'a musulunci yake ka gane ai ahlul kitabun sharadi baya cin mushi kuma ya yanka a gaban musulmi musulmin arifun bi haƙiƙatin zakati shar'iyya ya san haƙiƙanin yanka na shari'a in ya yanku ma a shari'a musulunci ya sani in bai yanku ba ma a musulunci ya sani sai ya ga ahalin kitabun nan ya yanka irin yankan da musulmi suke a shari'a musulunci to wannan a sharaɗi na uku wa an yazbaha ma a halalahu sannan ahalin kitabun ya yanka dabbar da ya halatta gare shi ka gane ai abin da ya halatta gare shi ya halatta ga musulmi a shari'a ya dace wannan abun in an yanka ana ci fa in zaba gaira ma uhilla lahu in ya yanka abin da ba a halatta masa ba ko kuma shi a halatta masa a addininsa amma ba a halatta wa musulmi ba to lam tukal ba za a ci ba ko da ahli kitabi ya yanka wa in sabata tahrimu alaihi ka gane ai idan haramcin cin wannan abin ya tabbata alaihi ga ahli kitabi bi shar'ina a shari'a mu ta musulunci to wancan namiri na lahu yana koma ga musulmi shi kadai cewa wa an ya zaba ma uhilla lahu ya yanka abin da ya halatta ga musulmi fa in zaba ga ma uhilla lahu in ya yanka abin da bai halatta ga musulmi ba lam tukal musulmi ba za su ci ba ko in sabata tahrimuhu alayhi ko idan haramci wannan abin da ya yanka ya tabbata bi shar'ina a shari'ar mu ta musulunci sai ce ne ka zuzufur kamar dabba wacce take da falce an haramta musu wa alal zina hadu haramna alaihim kullu zuzufur ko mun haramta wa waɗanda suka yahudanci duk wani abu mai falce kaza ne a kafata kaza agwagwa talatalo da jimuna da waye duk zai zufuri ne duk ba su ba haramun suke ci wani kaza wata da halsu da tsuntsaye su baru duka kullu zai zufuri ne to ya zama ba ilwan ne ya yanka ba in ya yanka kaza ba za ka ci ba ya dai ya soke raƙuni ko saniya ko lago ko akuya su wannan ko fato ne da su ba farce ba ko walakin nan mu'tan da sai dai abin da ake dogaro annahu laysa minhu a ƙauli abin dogaro kenan laisa minu wannan baya cikin abin da aka haramta wa musulmi wato an samu kaulani kaulin da aka dogara da shi ko shi haram ne a wajensa in kai musulmi halal ne a gare ka in yanka sai ka ci ka gane ai wa alaihi to akan wannan kaulin na biyu fa yukalu ma zaba huhu za a ci abin da ahli kitabi suka yanka shi mina da daji na kaji to kaji magana a wannan ƙaunar al-mu'tamad an yi ƙaulani ne cewa ya zama ya yanka abin da ya halatta gare shi ya halatta gare ka in ya yanka abin da aka haramta masa kai kuma halal ne gare ka sai ka ci a wannan ƙauli mu'tamadi dinar da jaji abin da ya shafi kaji da ire-iren da irin agwaji da tsuntsaye da sauransu wa amma illan ya zubuta harimuhu alaihi bi shar'ina amma idan haramcinsa bai tabbata ba a kansu a shari'ar mu ta musulunci abinda Allah ya sanar da mu bai haramta mu cin wannan abun ba alan nan kun fi kitabina tahrimahu alaihim Allah bai gaya mana haramcin wannan dabbar ba akan ahli kitabi wa inna ma huwa bi shar'ihim faqat ko su suka faɗa da bakin su muka ji a shari'ar su mu a littafin mu Allah bai gaya mana ya haramta musu ba amma su a shari'arsu ne suke cewa cin dabba kaza haramun ne a wajensu au haramuhu ala anfusihim ko kuma su da kansu suka haramta wa kansu ba su ce addinin su ne ya haramta musu ba su dai su ne suke kyama ba za su ci ba sun haramta wa kansu ne bijtihadin minhum da irin ijtihadin su wa akbaruna bi zalika suka ba mu labari dalla dalla cewa fa mu ne muka haramta wa kawunan mu ko kuma shari'ar mu ce ta haramta mana amma mu Allah bai gaya mana ya haramta musu ba to fa la yuramu alaina akaluhu min zabihin ba a haramta mana cin wannan abun idan sun yanka wa inna ma yukrahu ala karhantawa ne fa kad kadai makaruhi ne ba haramun ba wa zalika wannan katsarifa wani ya fasu da turarsa to alhamdulillah in mun koma masanin ina ne fa'in rafa azabihu ya dahu idan mai yankan nan ya ɗaga hannunsa alif zabiha ga barin dabbar yanka ba da ƙarin ba'adul hulƙuni bayan ya yanka wani ɓangaren maƙogwaron walwa da jani da jijiyoyin nan guda biyu ya fara yankawa ya gama yanke maƙogwaron da jijiyoyin gaba ɗaya ba sai ya ɗaga hannunsa daga jikin dabbar sun ma'a'ada ya dahu sannan sai sake mai da hannunsa fa'ajahazaha ya diddirga ta lamtu kalba za a ci ba saboda ya sabawa ka'idar hadisin da manzon Allah yake wa iza zabaha ahadukum ko wa iza zabahatum fa ahsinu zabhata yace in za ku yanka ku kyautata yankar wani hidda ahadukum shafaratahu lalle ne ko da ɗayan ku in zai yanka ya wasa bakin wukarsa wani rihza biha tahu ya hutar da abar yankawa to kai da ka daga wuka babu kaifi ka sake mai ruwa ka dudduga ka wahalar da ita baka bi ka'ida da annabi ya shimfiɗa ba saboda haka lamtu kalba za a ci ba ina fata an gane fa in ma da zabihu idan mai yankan dabba ya zarce da yankan amdan da gangan bayan makogolan da jijiyoyin ma sun yanku ya ci gaba da yankawa da gangan bai daina ba hatta qada'ar ra'asa har sai da ya yanke kan kai mina zabiha daga dabbar yankan ya yanke kan ya raba shi da jikin dabbar a sa'a wannan ya muna na yanka wa dukalu amma za a ci ba ta haramta batun da dai bai daga hannunsa ya mayar ba amma ya muna na wa man zaba hannun alkafa duk wanda ya yanka daga keya ta baya au min safhatil uluki ko ta gefen wuya ba ta makogoro ba ta gefe ko ta baya lamtu ukal ba za a ci ba wancan da ya daga hannu ya mayar ma a makogoro an ce ba za a ci dan ya wahalar da ita wanda ya yanka ta baya min babi aula an yumtana ko shi ne fitantanta a ce an hana a ci dabba saboda ya wahalar da ita to alhamdulillah sai mutane wata fatu dabba mustahabba sanin ku da zuwa yana barka ku dai rahima ya yan uwa gidan lafiya masha Allah ya mutane gida sanin ku da zuwa alhamdulillah alhamdulillah mawali biyu ta aure to to alhamdulillah masha Allah wannan guri to ni a cikin sabon gari kenan to to to gina mala umaru na dole so na gina gina ji alayin ne a to alhamdulillah to Allah nuna mana wallahi Allah Allah Allah nuna mana insha Allah wallahi lamu wallahi shafi risala shafi ɗari nawa ɗari bakwai da goma sha biyar ina za mu tashi wala ya juzu la'ibu bin narji yin wasa da dara baya halatta wala bisha ɗaranji wala karta da su dudo da sauransu duk baya halatta wala ba asa babu laifi an yi sallama alaman yal'abu jiha a yi sallama ga wanda yake yin wasa da ita nan mai risala ya sassauta a kan mai iziya. Mai iziya yake ba a musu sallama halaka da busayin biya a lokacin da suka cuɗanya da yin karta. In ka zo ka same suna karta yake karka musu sallama ka wuce. Amma an ka dawo ka tarar sun daina karta suna hirarsu suna musulmi sai ka musu sallama. Da shi nan mai risala ya ɗauke wancan karhanci. Yake wala ba asa an sallama ala manyan abu biya. babu laifi a yi sallama ga musulmin da yake wasa da dala ko dido ko karta wai kurahu julusu amma an karhanta zama ila man yal'abu biha zuwa ga wanda yake wasa da karta wannan ga wanda baya yi zama fa ko da ba za ka yi ba ko da ba kallo kake ba ka zauna a gunda ake yi makaruni saboda ko da ba ka yi wasu za su ma mummunan zato a ce da kai ake in ba ka yi ne kai ka wajen su har ka zauna a cikin sannan ya ce wannan zuru ilim da kallo zuwa gare su akwai nan suka zo kallon ba zauna suke ba yan karsan ne a zaune su suna tsaye an kewaye ko to ko da baka zauna ba kallon karsan ma makaruni amma mai yi din shi yana aikata haramun ne shi kuma dan kallo ko wanda ya zauna a wajen su yana aikata makaruni wala ba asa babu laifi bi sabiki da yin sukuwa tsere bilkaili da dawakai wa bil ibli da kuma raƙuni wa bi sihami da kuma kibiya bil rami da yin harbi da kibiyan koyan harbin kibiya a ajiye target a ce duk wanda ya harbi wancan abun kaza yana da ja'iza ko sakayya da za a bashi ko kuma tseren doki a shata gaya mubtaga da muntaha daga guri kaza zuwa guri kaza duk wanda ya yi lambawan yana da sakayya iri kaza wannan babu laifi shine asalin musabaka in ka ji musabaka a isbilahi na fuqaha'u to wannan ita ce musabaka as-sabqu bil khayli wa bil ibli wa bis tihali saboda hadisin da manzo Allah yace la sabqa illa fil kuffi wan nasl wal hafiz da lafazi hadisi Abu Hurairah ruwaya ingantacciya manzo Allah korewa yake ba wata musabaka a addinin musulunci illa fil kuffi sai dai da raƙumi shine mai kuffi wan nasl da kibau ita ce asihani anan wal hafiri da mai tono shine kokotan doki wanda yana tafiya yana tona ƙasa duka an kira su da kinaya ne illa bil kufi wal nasli wal hafir haka manzo Allah yake to na sha faɗa musamman a wajen maulidai game da ƴan uwanmu ƴan izala da suke cewa yin maulidi bid'a ne nake mutumin da ya aikata abin da annabi bai yi ba da wanda ya aikata abin da annabi ya hana da lafazi waye kudu wannan annabi ya ce kar a yi ya yi shi kuma wannan annabi bai yi ba kuma bai hana ba ba ba illa annabi ya hana ya ce in na mutu ko ina raye kar ku taru ku yi maulidi ku yi bikin tunawa da haihuwata akwai da annabi ya ce kar a yi to amma musabaka gashi ya ce la sabaka duk da cewa malamai sun rawaito hadisin da ma'ana biyu akwai ruwa da ta da la sabaka bi fatihil ba'i akwai kuma ta zo da la sabaka duka sai mai sukun ita ce asalin musabaka tseren asabaku tsere asabaku kuma suka ce shine ladan da ake sawa na musabaka kaga duk da yana ɗaukuwa لا سبق إلا في سنتين أو أو أو, أو, أو إلا في ثلاث أقول واحد تقول أن اللفظ لا سبق إلا في ثلاث با wata musabaka sai cikin abu uku alkufi wal nasl wal hasib raƙumi da kibiya da kuma doki to wanda ya musabakar alqur'ani in ba a ce masa dan bid'a ba to bai kamata wanda ya goyi zan maza Allah ce masa yayi bid'a ko inda wancan annabi bai hana ba wannan kuma ya hana da lafazi amma ka gyara ta ka kwakware ta ka kawo dalilai wanda wannan dalilan kuma za a iya dola su akan maulidi su ma su zauna in an ce me yasa annabi ya hana kuke yi sai su ce maka ai ana shajja matasa ne domin su koyi karatun ƙur'ani su haddace kaga wannan dalili ne mai kyau ko duk wani duk wata wasila ko wani tsani da za a bi wajen shauƙantar da 'ya'yan musulmi su karanta ƙur'ani su haddace shi yana da kyau ko to tun da har ka gano wani ijtihadi na aikata abin da annabi ya hana da lafazi to mu ma sai mu ce wajen maulidi muna korawa yara ne san manzon Allah bai kamata mu ma ka sai mana mun yi bid'a ba in har kayi abin da annabi ya hana da wata manufa mai kyau kuma an karɓa ba a ce maka ba kyau ba to bai kamata kuma waɗanda suka yi wani aiki da yake shajja a musulmi akan ƙaunar manzon Allah da sanin tarihinsa da ɗabi'o'insa da mu'jizojinsa da darajojin da Allah ya masa kuma ka ce masu wai sun yi bid'a ba in naka ya zama bid'a ba bai kamata nasu ya zama bid'a ba kaga shi mai risala da ya ce maka wala ba asa bi sadiki bil kali ba laifi da yin musabaka da doki wa bil ibli da raƙumi wa bil tihami da kuma kibiya bil rami da yin harbi to kaga in aka shigo da wani abu zai ce maka to shi akwai laifi ke iya waɗannan yawa da yace la ba asa babu laifi da yin musabaka akan ukun nan in aka kawo wani na hudu a ka'ida to shi zai maka wannan yana da laifi waɗannan ne kawai ba su da laifi wanda ba su ba fa akwai laifi kenan a ma'anar wannan siyaƙin jumla da ya kawo wa in aka raja shay'an to malam zai ga maka ka'ida ta musabaka din idan masu tseren nan guda biyu na doki ko raƙumi ko kuma masu koyon harbin kibiya su su biyu ne suka fitar da menene shay'an wani abu na lada kamar suna musu na fi ka doki na ya fi naka gudu yace a'a ban yadda ba nawa ya fi naka gudu ko kuma a'a na fi ka iya sukuwa shi ma yace a'a baka bi ni ba ni ma na fi ka to idan haka ne ka zo min tsere a ga wanda zai tsere wa wani daga guri kaza zuwa guri kaza to amma ba za a yi haka ba ka fitar da wani abu ka kawo naira dubu goma misali ni ma na kawo dubu goma in aka hada ya zama nawa to kaga aka raja shai a kenan duk akwai alifin ta sunya dukkan su guda biyu su biyu ne masu tseren kuma kowannen su ya kawo shai'an wani abu an hada ya zama a dunkule to ja'ala bainahuma muhallilan sai su sanya muhallilan mai halatta wannan abin da suka fitar bainahuma a tsakaninsu ba za a ce duk wanda ya lamba wani shi zai ɗauka ba in aka yi haka ya zama caca ba bambanci da caca ka sa dubu goma na sa dubu goma ni da kai duk wanda ya tsere wani ya ɗauka a wannan caca ne ba caca ma da kati haka suke ko kai ka sa kuɗi shi ma ya sa irin yadda ka sa wanda ya ci wani shi zai ɗauka to in kuka yi haka wannan haramun ne caca ne in kuka yi haka ku biyu ne kowa ya fitar da lada to za su nemo wani na uku ya akuzu zalikal muhallilu wannan mai halattawan ɗan kallo kenan shi zai karɓi wannan in sabaka huwa in shi da ya fara cewa a zo a yi musabakar shi ne ya yi ligari wanda yake na fika iya tsere wancan yake baka bi ni ba to in ka isa ka ka dubu goma misali dubu goma goma ni in ni na yi lambawan wane ɗan kallo ya ɗauka. Ta gane ai, to wannan ya halatta shi da ya fara yin musun ya fi wancan ɗin suka sa kuɗi in shi ne ya yi lambawan to wancan ɗin almuhallin mai halatta wannan kuɗin shi ne ya akudu zalika zai ɗauki wannan in sabaka huwa in shi wancan da yake musun shi ne ya yi ligayi. wa in sabaka gairu in waninsa ne ɗayan ne ya riga shi wanda yake da awar ya fi shi iya sukuwa ko dokinsa ya fi nasa gudu sai kuma aka samu aka fi shi da ake cewa an fi shi ne ya tsere ya yi namba wan to laima kuma alaihi sha'un wannan muhallilin ba abin da za a ba shi kowa zai janye kayansa ka gane ai kai ka ɗauki in aka ce in ni na tsere ma shi za a ba in kai ka tsere ma shi za a ba to kaga shi yana nan a gara ɓasa ke to wannan mal yake haza qauli ibn al-musayyab wannan shine kwada ibn al-musayyab da imam mali ya kawo a cikin muwatta an ka duba muwatta imam mali ya kawo ibn sa'id ibn al-musayyab yace wannan ita ce ka'ida ta musabaka in tsakanin mutum biyu ne wa qala malik shi kuma imam malik a ƙasa da qauli ibn al-musayyab a cikin muwatta inda yake cewa ƙala malikun din nan imam mali ya ce inna ma ya juzu shi ma ya ƙara nasa isike hadi yace yana halatta an yi kuri da rajulu sabaqan ka gane ya kashi da fatuhul ba'i yana nufin ja'iza bi fatihil ba'i ya halatta mutum ya fitar da ladan tsere shi kadai fa in sabaqa gairuhu idan wani daga cikin abokanan tseren ne ya riga shi a kazahu wanda ya zo nan wani ya ɗauka. Ka gane ai, wancan na biyu musai dukkansu ne suka fitar. Nan kuma wanda yake ganin ya fi su ko ya fi tsayin iyawa shi ne yake ka zo mu gwada na sa dubu goma in dai har ka riga ni ka ɗauka. To wannan ya halatta, kaga ba wancan ya kawo wannan ya kawo bane shi da yake takamar ya fi shi iyawa ko dokinsa ya fi nasa gudu shi ne ya fitar da ja'izar da sharaɗin in har wani ya tsere mu in su biyu ne in ma sun kai goma duk wanda ya tsere mu a cikinku to ya ɗauka ina fata an gane akan wannan sharaɗin suka yi wa in sabaka huwa in kuma shi da ya fitar da dubu goma nan misali shi da ya tsere wa sauran yayi number one to kana lillazi yalihi ja'izan nan za ta kasance ga wanda ya biyo bayansa minal mutasabiqina daga sauran masu tseren wanda ya zo nan batu shi zai dauka kaga anan kowa zai yi kokari ko shi zai yi kokari dan ya nuna cika bakin da yayi ya fi su ko su kuma sauran kowa zai yi kokari dan in shi ya riga wanda ya sa kudin shi zai dauka ko to anan ba wanda zai yi kasala kowa zai iya ƙoƙarinsa shi don ya cika burinsa na cewa ya fi su zai yi ƙoƙari ya yi lamba wan su kuma sauran kowanne zai yi ƙoƙari don ya ci wannan ja'izar da aka sa imam mali ya ce wannan ma ya halatta wa illan ya kun garu ja'iz sabaki idan aka koma irin ka'ida ta ibn musayyab in ji imam mali in ya zama a tseren nan ba wanda ya kasance sai shi wanda ya fitar da ladan sukuwar wa akar da kuma wani kaga su biyu kenan irin na farko ko kuma sai ya zama ba irin na farko ba ne shi kaɗai ne ya fitar yace na shi ka iyawa yace baka fi ni ba to zo na sa dubu goma in ka tsere min ka ɗauka ai kaga yayi daban da na farkon na farkon ma su biyu ne amma kowa ya kawo dubu goma goma wannan kuma su biyu ne amma mutum ɗaya ne ja'ilin sabiƙin ko to idan haka ya kasance fasabak a ja'ilin sabiƙi wanda ya sanya sukuwar shi ne ya yi lambawan wanda ya sanya ladan sukuwar shi ne ya zo lambawan to a kalahu man habara zalika wanda ya halarci kallon musabaƙar nan shi zai ci wannan abu ba za a ba wancan ba don ya yi kasala ko in ya san wancan da ya fitar ba dama ya dawo masa kaga ba zai kokari ba ko wancan ne yayin number one ko shi yayi dama kudin nasa to za a gaya masa in ka tsere masa kai za ka ɗauka amma an kai sake shi da ya sanya kuɗi ya tsere maka to fa sai dai a ba ɗan kallo man hadara zalika to imam mali yace wannan ma ya halatta to alhamdulillah mun gama musabaka sauran hukuncin maciji in ya bayyana a gida sai ne askari yau ba ne yakubu ya kai matarsa asibiti ba fitowa ba daga garin azuba shafi nawa yawwa ɗari da biyar askari fayusalla alaihi ko? yawa mun gama likafani da wanka duka fayusalla alaihi idan aka kawo mamacin nan a makara aka ajiye shi fayusalla alaihi sai a yi masa sallah wahiya fardu kifaya ita sallar gawa farilla ce ta iswa in an samu musulmai isassu da suka halarci sallar ga wannan sun sauke wajibci akan waɗanda ba su samu zuwa ba ba fardu ainin ba ce wanda dole ne akan kowa da kowa a fardu kifaya ne in an samu wanda suka ɗauke nauyin ba sun sauke wa waɗanda ba su samu zuwa ba yukabbiru arba ta kabirati liman yana yin kabbarori guda hudu laisa fi haqiratun babu karatun fatiha da sura da aka saba a sallar farilla ko nafila ina fata an gane bal kai bari dai abinda ake nema yusni alallahi tabaraka wa ta'ala zai yi kirari da yabo ga Allah madaukakin sarki a kibal ula da asana'u da alhamdu duk abu ɗaya ne godiyar Allah ko yabo ga Allah duk ma'anar su ɗaya nan ya ce maka yuhmidullah ko yahmudullah tabaraka wa ta'ala ba yake yusni alallahi shine alhamdulillahi allazi amata wa ahaya ai kaga godiyar Allah ce To, ko iya wannan ya faɗa ya ba da wajibi a kabbarar farko. A ƙibar ula ba? A ƙarshen kabbara ta farko zai yi yabo da kirari ga Allah. Wani salli alal nabi zai yi salati ga annabi sallallahu alaihi a ƙibar saniya a ƙarshen kabbara ta biyu. Abin da aka fi so ya karanta salatul Ibrahimiyya, irin wacce ake karantawa a cikin tahiyar sallar nan. a kibar sani yake a ƙarshen kabbara ta biyu sannan wa yad'u yana yi wa mamaci addu'a a kibar salisa ta karshen kabbara ta uku ka gane ai wannan shine rukuni addu'a'u baina takbirat ba ba'da takbirat ba in ka ce addu'a'u baina takbirat kabbara addu'a uku ce kabbarori hudu ne to a tsakankanin su bayan kabbarar farko kayi godiyar Allah bayan kabbara ta biyu kayi salatin manzon Allah bayan kabbara ta uku kayi addu'a ga ga mamaci kana yin kabbara ta hudu kaga lamu kace assalamu alaikum kana cewa Allahu akbar kace assalamu alaikum ya inganta an samu addu'a bainahunna wal mustahabu abinda ake so na addu'ar gawan ka gane ba a ayyana cewa sai addu'a iri kaza ba to amma dai abinda ake so mutum ya ce Allahumma innahu abduka in ka zo kabbara ta uku wanda zaka masa addu'a sai ka ce Allah innahu cewa shi wannan mai mutuwa abduka bawanka ne wabinu abdi kaɗan bawanka ne, wabinu amati kaɗan baiwarka ne, ka ne shaɗu Allah ilaha illa anta, ya kasance yana shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai kai, wahadaka kai kaɗai kake la sharika laka babu abokin tarayya gare ka, wa annan Muhammadan ya kasance yana shaidawa lalle cewa nan Muhammad abduka bawanka ne wa rasuluka manzanka ne, wa anta alamu biyu amma Allah kai ne masani gare shi. bi ma'ana mu zahirinsa muka sani abinda muka ce ka ne shahadu an la ilaha illa anta wa anna muhammadu abduka wannan a zahiri mun sani mun shaida yana faɗa amma Allah anta a'lamu bi kai ne masani ga wato gare shi in abin nan da yake faɗa a baki ya kai ga zuci kai ne ka sani in ma bai kai zuciyarsa ba kai ne ka sani mu dai mun yi amfani da abin da muka sani Allahumma ya ubangiji in kana muhsina in ya kasance mai kyautatawa ne tsakaninsa da kai fa zurfi ihsani ka ƙara cikin kyautatawa ta ka ninninka masa kyawawan ayyuka wa in kana musi'an in ya kasance mai munanawa ne fa tajawuz an sayyi'ati to ka ƙetarar da shi ga barin wannan miyagun ayyukan nasa Allahumma ya ubangiji la tahrimna ajrahu karka haramta mana ladansa ladan da kake bawa musulmi in ya sallaci musulmi ladan da kake ba musulmi idan wani nasa ya rasu yayi haƙuri to Allah ka ba mu haƙurin da za mu samu wannan lada kar ka haramta mana ladansa wala tabtinna ba'dahu Allah kar ka fitine mu ba'dahu bayansa me ya fitina bayansa bayan ya mutu mu zo mu kama fada akan gado wannan fitina ne daga ƴan uwan juna wasu uwa ɗaya uba ɗaya wasu mata da miji akan gadon ɗansu, ko wasu ‘yan uwan juna akan gadon ɗan uwa, wasu akan gadon iyaye, a zo ana ta fitina ana faɗa har zuwa har da zuwa kotu, kaga ana raba zumunci ana gaba da wannan ya wannan mutuwarsa ta zame musu fitina. To Allah karka fitine mu ba da bayansa. Wa fil mar'ati idan cikin gawar mace ce ka zo yi mata sallah, sai ka ce Allahumma innaha amatuka. waccan addu'ar da ita ce innahu abduka in namiji ne in mace ce sai ka juya damirin daga namiji ya koma damirin mace duk guri innahu sai ka ce innaha innaha amatuka cewa ita baiwar ka ce wata ibni to alhamdulillah mun gama addu'ar wannan addu'a sai ta babba wace ko namiji sai ne ya halatta amma ba dole bane in ka karanta fatiha ta wadatar amma ko aya ɗayan fatiha ka karanta ya wadatar in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin kadai ba dole ne an karanta fatiha har ƙarshe ba sai ne Allahu alwadi sai Fatima sai na gane ki da tarbi inda ki gane mana su mutu a gurbin ba kwana biyu na kin dame mu anti kar su ƙara zuwa mana da ita. Suka ƙara mana su yi su Shafi nawa ne? Dari da saba'in da bakwai. Ina za mu tashi. Da sabrini na biyar. Kawin jumla ta yi ka kasantar da jumloli guda biyu يقول نائب الفاعل fihi ma na'ibul fa'il a cikin jumlolin guda biyu ya kasance marratan a shudi na farko musanna abin biyantawa wa marratan a shudi na biyu muzakkaran saliman ya zama muzakkari ne mai ingancin ƙarshe wanda bai da harafin illa wa ukura a ɗaya jumla ko ya zama ismal mausulan suna ne abin sadarwa ka gane ai kamar allazi allazi ismu mawsul ne wa rabi'atan amarra ta hudu damiran ya zama damiri na muttasilan mai saduwa damiri muttasili ina fata an gane a nan jumla ta farko da yace ya zama musannan kamar ka ce zuriba zaidani an doki zaidoji guda biyu to a buri ba ka gama bulul lil majhul zaidani shine na'ibul fa'il shine maf'ul alladhi lam yusalli fa'ilu maf'ul da ba ambaci fa'ilin sa ba dama ba ruku ake dauka ba eh jiya jiya jiya mun yi akan mufradi to anan tasniya ne ita kuma tasniya alamar rufu'a ta shine alif to zaidani din nan wannan alifin da ta kawo shine alamar rufu'a ta na'ibul fa'il ba za ka ce duriba zaidaini ba in ka ce zaidaini ka mai da shi fata'a ne ko kisra domin ya tana zama alamar fata'a tana zama alamar kisra a cikin musalla ko tasniya to alif za ka sa shine alamar rufu'a na na'ibul fa'il duriba zaidani ka gane ai ya zama musannan wa marrata muzakkaran saliman amma rata biyu ya zama muzakkari ne salimi ka gane ai namiji kuma mai ingancin ƙarshe wanda babu illa shine duri ba zaidu an doki zaidu zaidu muzakkari ne kuma salimi karshensa ba wani babu gurgun illa wa ukura ta uku da yake isman mausulan ko اسم الموصول sai ka ce duriban lazi darabaka an doki wanda ya doke allazi ismu maqsul duriba allazi darabaka an doki wannan dan ka san allazi baya zama shi kada a wani suna dama mawsul abin sadarwa sai an sadar da shi da wani suna a gaba to allazi darabaka din nan shine abin da ake sadarwa wa rabi'ata yake damirin muttasilan ya zama daliri muttasili ta gane ai kamar ka ce a duriba ko hu an doke shi to wannan damirin na hu ai muttasili ne yana yana saduwa da fi'ilin baya rabuwa da shi wannan shine misalin da malam yake gaya maka alhamdulillah sani na'am to misalul ali yau malam basiru bai zo ba mai atajul jami to da shi da mai adawi duk ba su zo nake ina za mu tashi muktarul ahadisu nabawiyya hadisi na talatin to ina za mu tashi hadisi na talatin da shida shafi ɗari da sha uku kenan lau anna shararatan min sharari jahannama da za a samu tartsatsi ɗaya min sharari jahannama daga tartsatsin wutar jahannama ta gane ai bil mashriqi ya faɗo gabashin duniya gongon duniya ta gabas lawaje da harra man bil maghribi da wanda yake yammacin duniya yake kongo duniya sai matsayi ya ji zafinta tartsatsi ba mun san tartsatsin wuta ai ba fa harshen wuta ba ba garwashi tartsatsi wanda Allah ke gaya mana bishararin kalkasar ita jahannama a ranar lahira za ka ga tana watsowar tartsatsi kalkasiri kamar dole alkasiri kasiri shi na tartsatsinta ba irin da mu na to za da za a samu tantsatsi daya min sharari jahannabi bil mashriki la wajada harraman bil maghribi da wanda yake yi masu duniya sai ya ji zafin to ashe inda da yawa aka zubo sai ya kone duniyar kenan رواه ابن مردوي عن أنس لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة da mumini zai san hakikanin abin da yake wajen Allah na azaba da za a yi masa hijabi a nuna masa irin azabar da Allah ya tanada a ranar lahira ma da ma'abi jannatihi ahadun da ba mutumin da zai tsammanin shiga aljanna Allah yana da komai yana da rahama yana da azaba kawai gaya mana ake da hankalinmu zai ya ɗauka. Ana maganar munini fa, wanda yana raja'in rahama da shiga aljanna, da za a nuna masa hakikanin abin da Allah ya tanada na azaba ga kafirai, to da munini ma ba zai kwaɗayi ko tsammanin shiga aljanna. Sannan yake walau ya alamul kafiru ma inda Allah minar rahama, da kafiri zai san abin da Allah yake wajen Allah na rahama da jin ƙai. ma tsare da min jannati a hadin da ba wani kafirin da zai tsere kauna daga samun aljanna saboda yawan rahama to kowanne Allah ya bar shi a rufe sai iya abin da manzanni suka yi mana bayani rawahu shekari wani hadisi bukhari da muslim suka rawaice shi la wannan abdaini tahabba fillahi da za a samu wasu bayin Allah guda biyu da za su so juna dan Allah wahidan fil mashriqi ɗayan yana gabashin duniya wa akhara fil maghrib ɗayan yana yammacin duniya suka so juna wannan ya fi faruwa a aikin haji ko ko wata munasaba in ta hada musulmi da musulmi na gabar da yamma kuka kaunaci juna domin Allah kuma har kuka rabu akan wannan soyayya Allah ya ce da jama'a Allah ta'ala bainahuma yawmal qiyamah Allah zai tara tsakanin sa tashin alkiyama. Za a nemo wancan masoyin na gabashin duniya, a nemo masoyinsa da yake yammacin duniya a filin alkiyama, a haɗa su a ce haza allazi kunta tuhibbuhu fiya. Ya kulu Allah zai ce haza allazi kunta tuhibbuhu fiya. Wannan shine mutumin da kake son sa danni. Wannan shine wani dan wanan nan. Kaga a nan yana nuna koda ba kwanu da juna ba labarinsa kawai kake. Shi ma ya ji labarinka. kana gabashin duniya yana yammacin duniya sai ka ji kawai kana son shi dan Allah ko wani ta'alifi yayi ya zo maka littafi ya rubuta a duniya ya zo maka ka gani ka kaunace shi shi ma kai sa labarin ka ya je masa shi ma ya kaunace ka to Allah zai hada ku in ga masoyin ka wanda ya kaunace ka fi ya danni a rayuwar duniya ka san ko hadisin sab'atun zilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu ta ambaci ورجلان تهابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه to su ne waɗannan Allah zai haɗa su a kai su irwar al'arshi su zauna suna kallon yadda ake wa mutane misali rawahu al-baihaqi an abi huraira law baga jabalun ala jabali da dutse zai yi zalunci ga dutse dan uwansa da dukkan bagi da an nike azzalimin minhu ma daga duwatsu guda biyu ka gane yayi mutum da aljan da dabba su ne kadai Allah ya yarda su zalunci su zalunci junan su kuma su zauna lafiya mutum da aljan da dabba dabbar sawa'un ta tudu ce ko ta ruwa su kadai ne suke zalunci a junan su kuma su zauna lafiya har sai an je lafiya sai da in yayi yawa ne kuma to Allah ya sauko da balhai amma dai a ce take a hukunta wanda ya zalunci wannan an ɗauke shi a mutum da aljan da dabba hatta dutse kaga jamadat ne sandararren abu ne da babu rai a jikinsa to Allah maza Allah ya gaya mana da za a samu wani dutse ya danne wani dutse wanda ba halittarsa aka yi a jikinsa ba da niyyar zalunci to da duk albagiya da an niƙe albagi a zalunci min huma daga cikin duwatsun guda biyu saboda Allah bai yarda da zalunci daga cikin abubuwan da Allah ya haramta wa zatinsa ya haramta wa halittarsa shi ne zalunci kasa akwai abubuwan da Allah ya haramta mana mu amma ya halatta wa zatin misali kamar rantsuwa da abin da ba Allah ba mu an haramta mana mu yi rantsuwa da komai sai da sunan Allah man kana halifan fali halib billah amma shi yana rantsuwa da halittun da duk abin da ya gada in ya gada ma ya rantse ya ce fa wa izzati wa jalali ko fa wa rabbika la nahshurannahum la rantse da ubangijinka kaga ya rantse da zatin in ya gada ma ya ce fa la wa rabbika la yu'minu in ya gada ma ya ce maka la uqsimu bi hadha al-balad fa la uqsimu bi rabbil mashariq wal magharibi fa la uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsiruna yace wa shamsi wa duhaha wal layli idha saja wa duha wal fajr wan najm ka gane was sama'i wa tariq duka rantsuwa ce da Allah yake da halittu mabambanta wannan halal ne a zatinsa amma mu haramun ne a gare mu kamar a takabbur a cikin suna Allah akwai almutakabbir ko eh to amma mu yace mana la yuhibbu kullu mutakabbirin jabbar mu ya hana mu girman kai ya hana mu takabburi amma shi tufarsa ce da sunansa to amma zalunce ta ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalim a zalunci kamar ta ya ibadi ku sani ni ma na haramta wa zaki na yin zalunci kuma na sanya shi abin haramtawa a tsakaninku fala ta zalamu kar ku yi zalunci ni ma ba na yi ni ma ban halatta wa zaki na to kaga zalunci abu ne mai girman laifi a wajen Allah rawahu ibnu lala an abi hurairata law ta'lamuna ma a'lamu manzo Allah ya da kun san abin da na sani la bahiktum qalilan da kun yi dariya yar kadan a rayuwar duniya wala bakaitum kasira da kun yi kuka da yawa da a rayuwarku ta duniya ku kanku sai ya fi dariyarku yawa da kun sa abin da na sani wala ma saga da kuma ta'amu da abinci da yi daɗi a gare ku ba kaga idan ka sa zuma a bakin ka sai ka ji kamar maɗaci in ka sa nama a bakin ka sai ka ji kamar kana cin wala ganye ne mai ɗaci kamar kana cin buna da ka sa abin da maza Allah ya sani eh yau gara hudu ko ko guna shanu hanzala da duk wani abu da ake ci mai daɗi da ba zai muku daɗi a baki ba wala sharabu wala abin sha mai daɗi ko mai zaki da da ba zai muku daɗi ba inda ku sa abin da na sani da duniya ba ta taɓa muku daɗi ba ko da daidai da sakan guda rawahu nasimu an abi zarri لو تعلمون ما في ما في المسألة da kun san ƙasƙancin da yake cikin roƙo da yin maula ma masha ahadin ila ahadin yas'aluhu shay'an da ba mutumin da zai zai yi tafiya zuwa wajen wani makaluki dan uwansa yas'aluhu shay'an ya tambaye shi wani abu ko ya roƙe shi wani abu da kun san abin da yake cikin mas'ala roƙo ko za ku mutu da yunwa da kishirwa to da ba wanda zai je wajen wani ya roƙe shi wani abu komai fa shay'an yake da baka roƙi wani wani Allah komai ba amma wannan ba zai hana ka je ka nemi rance ko bashi yawwa rance daban roƙo daban to yanzu can ma ba sa ba ruwa ba lantalayo kowa ta kansa yake ruwa ya ci mai fito ya ci sakalina رواه النسائي عن عائد ابن عن عائد ابن عمرو لا يأتي أن على الناس زمان ماذا الله يقول والله wani zamani zai zo wa mutane ya dufu rajulu fi bi sadaqati min az-zahab za a samu mutum zai kewaya da sadakar zinare yana neman wa zai karɓi sadakan nan daga gare shi Allah ya bashi lada sun ma la yajidu ahadan sannan ba zai samu ko mutum guda ba ya akuzu hannu da zai karɓi wannan sadakar a wajensa saboda duniya an yi arziki duk wanda ka zo kace ni ma ga tawa in za ka kalba ina so sadaka ba ta zinare kuma eh malamai sun yi sabani wasu suka ce an yi shi a zamanin Umar ibn Abdul Aziz da ya shimfiɗa adalci adalci ya yi ƙarfi amma ya faru ne suka ce iya jaziratul arab Allah ya zubo dukiya mai tarin yawa wanda kusan kowa ya mallaki abin da ya wuce nisabin zakka suka ce ana maganar zakka ne a wancan kaulin duk wanda ya cire zakka ba zai samu wanda zai kalba galama an abinci ne a zakar gona ne suna kaiwa daji su ajiye dabbobi su ci saboda mutane ba za karba kowa yana da shi haka nan zinare da azurfan shi ma kowa in ya cire baya samun da ba an ce ya faru a baya wasu kuma suka ce a'a ai wancan da ya faru bai gama duniya ba zancen maza Allah yana magana ne a duniya gaba daya suka ce nan gaba zai faru a ƙarshen zamani kuma wannan shine mafi ƙarfi wa yurarrajul wahidu to kaji abin da yake kalfafa cewa nan gaba ne maza Allah ya ce a wannan zamanin za a ga kaga yura ar-rajulu ar-rajulu shine la yaqul fa'il ba yara aka ce ba yura kaga fi'ili ne lil majhul ar-rajulu shine la yaqul fa'il amma da yara aka ce to sai a ce wa yara zaidun ar-rajula kaga ar-rajula ya zama maf'ulun bihi mansubun to da aka cire fa'ilin zaidu sai rufa ta koma kan maf'uli ya zama na'ibul fa'il wa yurarradul wahidu za a ga namiji guda ɗaya a wannan zamanin ya tuba'uhu arba'una imra'atan mace balagaggiya guda arba'in ne suke binsa ya lubuna suna jin daɗi bihi da shi min ƙillatin rijali saboda ƙarancin mazaje maza sun fara ƙarewa a duniya nan fa ba maganar aure ake ba a waje magana aure ga dukiya an ci an ƙoshi kuma babu maza ka kwatanta kamar lokacin barbarar karnuka za ka ga karya ɗaya kare goma sha biyu sha biyar ashirin wani ko kusa da ita ba a iya zuwa yana bi har a kwana in ya je a cije shi ba za a kunna sa dubu ba zai iya komai ba ma don jaraba ne saboda lokacin ta ne a wajensu da Allah ya tsara musu to ka kwatanta wannan to haka mata arba'in za su bi namiji ɗaya ka san kyauta take da ƙarfi ce za ta je kusa wata ta samu ta shafa ma ta ɗan ji daɗi ita ta samu arziki wata ta samu ta gani ma dan sha'awar ta ya motsa ita ta samu arziki wata ganin sa mutum arba'in kam suna bin mutum da ya kai da kake baya ba ina za ka gaishe min qillatir rijal yace saboda karancin mazaje wa kasatin nisa da kuma yawan mataye ahu wato muttafaqun alai wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaice shi suka ittifaqi an abi musa daga abu musa al-ash'ari alhamdulillah fatiha da salatul fatiha Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المردود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله Thank you.